الله خير زاد وأعظم وصية للعباد كما قال بذلك جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون جاءت شريعة الإسلام بحفظ النفس وجعلت لها حقوقا وواجبات على المسلم وذلك ليعيش المسلم ما كتب الله عز وجل من عمر آمنا على نفسه معافا في جسده ومن حفظ الإسلام للنفس أن حرم قتل النفس المعصومة قال جل جلاله ومن يقتل مؤمنا متعمده فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وقال أيضا من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا فمن أعظم حقوق النفس البشرية على المسلم حفظها من الهلاك بانتحار أو بأي سبب يؤدي للنفس إلى التهلكة لقوله جل جلاله ولا تلق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وروى أبا هريرة وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتجوأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا اللهم اجعلنا مفاتها للخير مغاليق للشر اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا وحبب الهدى لنا واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى واحرصوا على سلامة أنفسكم بصدق التوكل على الله وفعل الأسباب الشرعية وفعل الأسباب الشرعية التي فيها سلامتكم ومن ذلك الدعاء وذكر الله تعالى في الصباح والمساء هذا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم فقال جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد godiya ta tabbata da Allah wanda yake majibincin lamarin duk wanda ya tsorace sa kuma duk wanda ya dogara gare sa ya isar masa hakikan duk wanda ya nemi tsarinsa kuma ya kare sa ina gode wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ta dace da girman fuskarsa da kuma girman mulkinsa ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi Muhammad bawan Allah ne dan aikin Allah ne zaɓe a cikin halittun Allah baki ɗaya tsira da amincin Allah da albarka ta Allah su tabbata a kansa da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya kira da kiransa ya kuma shiryu da shiryarsa har zuwa ranar tashin alkiyama haka ya'yan wa na imani da aqida ina wa kaina da ku wasiya akan jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shine mafi alkhairin wasiya wa Allah ya wa bayinsa inda Allah yake cewa hakikan mun yi wasiya wa al'umma suka gabace ku wanda muka bai wa littafi da ma wa'in suka gabace ku akan su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala har ku karan kawunan ku ya ku bayin Allah khudbar mu ta yau tana bayani akan abin da ya shafi tsare rayuwa yana cikin ababe guda biyar da musulunci ya zo yana kira akai a tsare su a kula da su a ba su kariya ad-daruratul khams wanda daga cikin su akwai wannan rayuwar musulunci yazo yana kare rayuwar dan annabi adam bai yarda ba ka jima wani ko a ji maka wannan ya sanya na daga cikin haƙƙi da wajibai akan kowane musulmi ya tsayi tsayin daka wajen kare rayuwarsa da ma rayuwar dan uwansa musulmi domin ya zamanto ya rayu cikin aminci da kuma salama a iya abun da Allah ya kaddara masa na shekaru ya ku bayin Allah yana cikin tsare rayuwa ubai subhanahu wataala ya haranta kashe rayuwa wanda take ma'asuma wanda bata aiwatar da wani abu ba da ta cancancanci a kashe ta shi yasa Allah subhanahu wataala ya tare da Allah watan alƙawali mai girma na halaka da tsinuwa da azaba wa duk mutunan da ya da gangancin kashe rayuwa Allah yana cewa wa mai yaqtul mu'minan muta'ammida duk wanda ya kashe musulmi mai imani da gangan sai Allah ce fajaza'uhu jahannam sakamakon sa shine wutar jahannama Allah ya tsare mu kuma Allah ce khalidan fiha in ya shiga wutar ya shiga ne har abada ba shi ba fita a cikin wutar sai ce wa ghadiba Allahu alai kuma Allah ya yi hushi da shi wala'anahu kuma Allah ya tsine masa ya nisantar da shi daga rahamarsa wa'adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanada masa azaba mai girma Allah ya kare mu ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma'aikin Allah yana nuna muna hadarin kashe rayuwa a addini inda yake cewa duniyar nan ta gushe la zawalu duniya ahwanu ala Allah min qatl rajulin muslim ma'aikin Allah yake cewa gushewar duniyar nan a lalata ta a daidaita ta a sangarta ta shine mafi sauki a wajen Allah subhanahu wataala bisa da azub da jinin musulmi guda daya ata alalata duniyar komin ya tashi a duniyar shi ne mafi sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bisa da a kashe musulmi guda daya mai cewa la ilaha illallah ya ku bayin Allah a wani hadisi ma'aikin Allah yana nuna hadarin kisa inda annabi yake cewa duk wanda ya dauko makami abin da yake yin kisa ya nuna wa dan uwansa to mala'iku suna tsine masa albarka koda da wasa ne ba a wasa da makami ka ce sai ka kashe mutum ko sai ka yi ajalinsa ko wasa da yuka ko bindiga ko takobi kuma kamantan wannan ma'aikin Allah ce duk wanda ya yi wannan to fa innal mala'ikata tal'anuhu mala'ikun Allah suna tsine masa sai ce ko da ko dan uwansa ne uwa ɗai uba ɗaya ko da sun hada uwa da uba tare to in dai zai ɗauki makami ya nuna wa musulmi annabin Allah ce yana cikin tsinuwar mala'iku Allah ya kare mu a wani hadisin da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda ya fitar ma'aikin Allah yake cewa man hamala alaina silah falaysa minna duk wanda ya dauki makami akan musulmai duk wanda ya dauki makami akan musulmi ma'aikin Allah ce falaysa minna baya tare da mu duka wayannan hadisan da ayoyin suna nuni akan hadarin kisa ba a yarda ba ka kashe wani musulmi ko kai silar mutuwarsa shi yasa daga cikin mafi girman haƙƙi da musulunci akan dan annabi adam kiyaye rayuwa da duk abin da zai sanya ta halaka ta hanyar tsoratarwa ba a yarda ba ka tsoratar da musulmi har ya kai kasa zuwa ga halaka ba a yarda ba ka zamanto silar cutar dan annabi adam zuwa ga abin da zai kasa zuwa ga halaka kai kanka ba a yarda ba ka wa rayuwarka abin da za ta halitta za ta salwanta Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa hannayenku zuwa ga abin da yake na halaka wanda za ku iya salwantar da rayuwarku Allah bai yarda wannan ba a wata ayar Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kuskura ku kashe kanku da kanku ku yi silar yin abin da zai kawo mutuwar kanku da inna Allah kana bikum rahima shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai tausayi ne wa bayinsa a wani hadisi na ma'aikin Allah hadisin da Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda ya rawaito yace shugaban halitta Annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kashe kansa da makami idan mutum ya dauki yuka ko adda ko gatari ko bindiga ya halba wa kansa da wani karfe ma'aikin Allah ke cewa to wannan abun zai zamanto yana fisgarsa har zuwa wutar jahannama ma'ana idan mutum ya soka ma kansa wannan yukar to wannan yukar za a ta masa azaba da ita har cikin a cikin watan cikin cikin jahannama Allah ya kare mu annabi ke cewa in ya mutu idan ya shiga wutar ya shiga ne har abada baya fitowa haka wanda ya sanya wanda ya sha guba ya mutu in ji ma'aikin Allah mutum ya ga duniya ta masa zafi ya rasa ina za ya matsalolin rayuwa har ya kai zuwa ga kashe kansa ma'aikin Allah ke cewa to za a ta kashe sa da wannan gubar cikin wutar jahannama yana yana mutuwa har abada ba zai fito ba a cikin wannan wutar kuma kana wanda ya hau wani icce ko dutse ya faɗo ya kashe kansa ma'aikin Allah ke cewa za a dinga wulga gangarowa da shi cikin wutar jahannama azabar da za a ta wasu kenan har zuwa ƙarshen watan rayuwar haka zai ta dawwama cikin wutar ba shi ba fitowa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya ku bayin Allah duka waɗannan ababen suna nuni ne zuwa ga mi kare rayuwa wajibi ne kada ka yarda ai wasa da rayuwarka kuma kada ka yarda wani yayi wasa da rayuwar rayuwarka kuma kada ka yi wasa da rayuwar wani musulmi saboda akwai hadari a ciki muna ganin abin da ke faruwa a irin wannan duniyar ta yanzu ba a doki musulmi wani abu ba ba a doki rayuwa ba ba a doki kashe rai ba zub da jini wani abu ba har mutum zai haura gidanka yana neman duke ka ko rayuwarka amma saboda doka ce ba ta Allah ba ka kawo wai wai barawo zai ka ƙara ka wai komisariya kai in ba da lalacewar al'umma ba yaushe mutum yana neman yana so ya ta'addanci wa rayuwarka da dukiyarka da jininka kuma wai ko wai in ka buge sa wai a ce wai baka ji masa ba muna kira zuwa ga gwamnati wannan dokar da aka sanya ta wai kare ta kutardarwa delom wallahi ai jajja ai gaggawa janye ta wannan yana yana kwandane kin yana wata atakin ayoyin alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama wa duk mutumin da aka zo za a kashe sai kare kansa ma'aikin Allah ya yarda ya ba da dama oke ya ba mu cewa duk wanda ya zo ya kashe ka to ka yi ƙoƙari ka kare kanka har annabin Allah yake cewa idan aka kashe mutum wajen kare rayuwarsa ma'aikin Allah ya ce ya yi shahada idan aka kashe mutum wajen kare dukiyarsa annabin Allah ya ce ya yi shahada idan aka kashe mutum wajen kare mutuncin kansa ma'aikin Allah ya ce ya yi shahada to mi za ku yi da wannan hadisan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dibi irin da ƴan ta'adda da barayu suke haurawa a gidajen bayin Allah subhanahu wataala sai kaga wai ana kokarin kare su idan ka kai barawo ko komisariya ko kuma justice tambayar farko wai za a tambaye barawo ba kai ba kuma baka ji masa ba wani irin sakarci ne wannan wani irin hauka ce wannan wani irin dabbanci ne wannan kuna karfafa su ne fa akan abin da suke yi daidai da su ci gaba da shi wannan wannan kuskure ne akwai bukatar a janye wannan dokar duk wanda ya haura gidan musulmi da niyyar ya cutar da shi in ya samu dama kawai ya illata su ba illa bace a musulunci ba illa bace a musulunci saboda ba a ba su damar ya ƙetara gidanka ba kuskure ne shiga gidan mutane kamar ana ɗaurewa 'yan ta'adda gindi ne alhamdulillah amma yanzu an fara ganewa gwamnatin wannan zamu ta fara gano abin da yake wanda mun ga abin da ya faru a shekaran jiya irin abin da aka kai na hari a cikin wannan kasar muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara tsare mu na wannan kasar duk wanda ke nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya mar masa da kayansa shawarar muke bayyana gwamnati ababe ne guda uku abu na farin wallahi alazim muddin ana son irin haka ta daina faruwa ko Allah ya shiga cikin al'amarinsa domin wannan ba dibarar kowa bace ganin damun Allah ne Allah ya ba mu kariya kuma wallahi alazim akwai abin da yasa Allah yake daga mu da kafa a kasar nan wallahi alazim akwai abin da yasa Allah yake daga mu da kafa a wannan kasar babban al'amari wanda ya jayo Allah subhanahu wataala yake tausaya wa ƴan kasar nan yake kare mu da irin wannan ta'addanci wallahi alazim rugumin addini da muka yi mun rungume Allah subhanahu wataala da gaske mun rike addinin Allah da gaske ba ma munafici cikin bautawa Allah subhanahu wataala wannan babban kariya ce wa mutanen kasar Niger da ma Niger baki daya alhamdulillah sun gano cewa ba abin da yake tsada kasar nan wallahi sai addu'a daga ya ku yan kasa ku ci gaba da kasar ku addu'a ku dinga roƙawa Allah kasar ku roƙar Allah subhanahu wataala akan Allah ya ƙara mata kwanciyar hankali ina mamaki ina takaici da mutum da ke fatan a kawo hari a kasar nan wannan dakikanci ne jahilci ne in aka kawo hari a Niger ka koma ina wace ƙasa gare ka tafi wannan ƙasar taka ta Niger wallahi ba ma da inda yafi muna wannan ƙasar in ba kabari ba sai gidan aljanna jama'a mu ji da kyau wannan ƙasar tamu ba ma da abin da yafi muna ce wallahi a duniya daka ya zan wajibi ba dole sai an nema ba sai an yi magiya gare mu wajibi ne dole gare mu a azumin mu a buɗe bakin mu a qiyamul layl mu a sallolin mu a ɗora goshin mu da ƙasa mu dinga wa Allah subhanahu wataala magiya muna roƙon Allah ya kare mu na wannan ƙasar jama'a kun ga irin abin da yake faru faruwa da ka a ci gaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ke kuma gwamnati ke zamanto adila mai tausaya wa talakawa mai ƙoƙarin jin ɗan ƙasa su ji daɗi da wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama muna watan Allah subhanahu wa ta'ala yana taimakon gwamnati ko da ko kafira ce ta zamanto adila Allah yana ba da agaji wa gwamnati ko da kafira ce in ta zamanto adala to ku zamanto adalai sai Allah subhanahu wataala ya ƙara dora ku akan makiya muna roƙon Allah ya ƙara dora ku akan makiya Allah subhanahu wataala ya iya muna abin da ba ma iya kawo na mu abu na gaba shine ya zamanto an dage wajen gyara abin da ya kamata a gyara a gyara duk mutum da aka san cewa manufarsa ba Allah wata cikin tafiyar manufarsa wacan aljuhunsa ne ayi gaggawan dakatar da shi a kawo a roƙi Allah subhanahu wataala wanda zai kawo ci gaba a cikin wannan al'umma abu na gaba na ƙarshe wa shawara wa gwamnati kada ki wasa da malamai rabbaniyun ba in cuwa-cuwa ba a nemi malamai na Allah kuma su ma ba kuɗi ba ake bayarwa ina takaicin cewa wai dole sai an loko kuɗi an ba malamai su yi addu'a wannan kuskure ne wallahi ba inda za ta zuwa muddin ana son ayi addu'a Allah ya karba to shine malamai su gyara zuciyarsu kowane malami je ka nemi sana'a yi ba kasar ka addu'a wajibi ne ba sai an biya ka ba kuma ba dole ba sai malamai kadai akwai mutane da za su zo su ta addu'a wanda ba a doka su da daraja da kima da mutunci amma a wajen Allah subhanahu subhanahu wataala minyan mutane ne mutane masu daraja da kima ire-iren waɗannan bayin Allah a nemi alfarmar addu'a a wajensu kuma kowa ya sanya a ransa cewa wannan ƙasar fa wajibi ne dole ka mata addu'a wajibi ne wallahi domin idan babu zaman lafiya ba za wasalar juma'a idan ba zaman lafiya ba tafiya kasuwa idan ba zaman lafiya ba tafiya ofis idan ba zaman lafiya ba abin da zai faru a duniya daga tunda mun san da haka wajibi ne mu rungume abin da Allah ya jarre mu da shi da hannu bi mu wa Allah subhanahu wataala godiya mu roƙe sa sassauci cikin al'amura na rayuwa Allah subhanahu wataala ya kama hannayen shugaban zuwa ga abin da yake daidai Allah subhanahu wataala duk wanda yake nufin wannan ƙasa da shari Allah ka san sa Allah ka san inda yake Allah ka san manufarsa Allah ka darka ke sa darka ke ta dace da shi ya Allah muna addu'a da duk wanda yake neman kawo tarnaki da tangadi cikin wannan ƙasar Allah a duk inda yake a ko ina yake Allah bai gagare ka ba Allah mun danka al'amarinsa zuwa ga hannunka Allah kai masa abin da ya dace jami'an tsaronmu kuma FDS Allah subhanahu wataala ka karfafe su Allah ka ba su nasara akan makiya Allah ka ba su nasara akan makiya Allah ka ba su nasara akan makiya ya Allah duk wanda zai kawo musu tarnaki Allah ka gudda musu cikin al'amari na rayuwa Allahumma ihfazil watanana aminan Allahumma ja'al watanana Niger aminan mutma'inna wa adim alaina ni'matal amani wal aman wa ragda 'aishin واحفظ قيادتنا وشعبها من كل شر ومكر اللهم اجعل نيجر حصنا معينا وبلدا مباركا آمنا وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وانصر اللهم جنود نيجر وسدد رميهم اللهم إنا نستودعك أرضنا وأهلنا فرعهم بعينك التي لا تنام ربنا اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد نيجر بسوء فرد كيده في نهره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم وفق قيادتنا لما تحب وترضى وعنهم على القيادة بالنزاهة والرحمة اللهم احفظ بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكر يا ذا المن والفضل والإحسان اللهم أدم- أدم تألفنا ورسخ تمسكنا وبارك نهدتنا يا ذا المن والفضل والإحسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قم إلى صلاتكم يرحمكم الله